wanda za ka toba fatiha saba'in kusur saba'in kulhuwa saba'in falake saba'in nazi saba'in a ruwa yawwa idan mutum kowane irin jinya ne yake damu ka idan ka toba fatiha saba'in kusur saba'in kulhuwa saba'in falake nazi to sai ka ajiye shi akan ramfa ina kallon taurari a kwana a cikin daren Allah zai sauki wata rahama wanda gari ba karya ba kasha yau ka yi gobe ka yi jibi wannan addu'ar jibril ne kawo annabi jibril daga mika'ilu mika'ilu daga gurin Allah in jinyi yana kayyanka ko yana jijiyarka ko yana jikinka Allah zai da baka daidaito wancan a karatun mu za mu same baya wannan yi kuma yana cikin kabinatul asrari shi wannan kuma wanda za mu yi magana shi kadai yake yi salati ne yawa dan ku gane ko farnin je sai tunanin shi wannan ko ba tare da ruwan sama bane bari mu nuna muku insha Allah shi wannan wanda za mu bude da yi da jawharatul kamala haka suke da kai jawhara ba raba tsakanin sa ba su biya hade su yawa yi da jawhara an hada su guri daya daga jawharar sai ka gani an samu musai ɗan rubutu ne salamu alaikum alamun nasu daga bisu na maktubin na rajata lalata kaga shi nan to yanzu muna buɗe ba wani salati da zaka ta in dai wancan ne da muke yi jawharar tul kamal ne sanara wani alamu sallallahu alaihi wa alihi rahmat rabbani wani ya gudu mata ayyana hayri wani wani hani wani wani daga wani daga wani da wani sabon hayri rabbani to daga shi sai jawhar to wannan shi ne salatin sai ku san ku ji ayi su gifar lai sha ɗaya astaghfirullah astaghfirullah yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya samu guri ko wanda da shi la la la la sha da karanta fatiha gaba uku duk alkhairin da yake salatin nan da ku kanku da mu kanmu Allah ya sada mu da shi bismillah da qul huwallahu kafa uku fatiha da salatul fatiha a dalilin wannan salatu da zamu ijaza mu ba ku dukkan sirrin da yake ciki Allah ya nuna muku aya Allah mai ya salaka bi ku to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim as-salatu al-hadiyatu ashara wannan salati ne na goma sha ɗaya ba da limiyati bayan an lissafa shi a salati na ɗari sai da aka samu salati na malam wane na malam wane na malam wane guda ɗari sai sake zuwa da na goma sha ɗaya gaba ɗaya a wutar ya tafi ɗari da sha ɗaya lahu airan a gare ya tare da shi ga yadda salatin yake a wuzu la ɗaran bismillah rahman rahim allahumma ya ubangiji duk lokacin da mutum ya ce allahumma sunayen allah dubu hudu ne suna dubu ɗaya Allah ya baiwa kansa ba wanda ya san sunayen nan guda dubu sai Allah guda dubu Allah ya ba mala'iku ya keɓi mala'iku da su duk wanda ba mala'ika ba ne ba zai keɓi da wannan suna guda dubu ba guda dubu kuma Allah ya keɓi annabawa da su annaba su kaɗai suke keɓi da sunan Allah guda dubu sannan guda ɗari uku Allah ya ajiye littafin attaura ɗari uku a linjila ɗari uku a zabura casa'in da tara ƙur'ani guda ɗaya gurin Allah idan ka kammala suna dubu hudu sun cika wannan sunaye dubu hudu duk lokacin da ka ce Allahumma to gaba ɗaya ka kira Allah da suna dubu hudun nan idan ka cire wannan mi'ara na Allahumma asali zai ka maka Allahu ne Allahu ko sunan Allah ne ismul jalala kowane suna daga sunayen Allah Allahu zai iya zama na'ibin wannan suna amma babu wani suna da zai zama na'ibin Allahu wannan mi'ara na mahaɗan malaman nawa suna cewa almimu harafu dalalatu alal jama'ati ni a da ta yi kaka ce Allahumma to gaba ɗaya sunan ka tattaro su ka kawo su daga ciki yi fi ne fassaran Allahumma in ni as'aluka ya ubangiji ni ina roƙonka bi sinikal azam wannan salati zan yi Allah ina so ina roƙonka da sunanka mai girma almakatubu kuma sunan da Allah ka sa aka rubuta shi min nur wajhika ala daga hasken zatan ka madaukaki an rubuta sunan ba da tawada ba ba da kuma almuski ba da me aka rubuta an rubuta yi da hasken zatan Allah mai girma to yi ko hasken zatan Allah ya yake ba a sanin sa sai Allah dan sayyidina rasulullahi hakika yayi bayani ya ce ni an halice ni daga ɗan adam ne ni in ji sayyidina rasulullahi ya ce babana sayyidina abdullahi abdulmuɗallabi sai da ya kai ga adanana ya ce kakana na ƙaryahi ne annabi isma'ila yana danganawa yana dangana sai da ya dangana da ya ce kakana hi ne annabi adam annabi adamu kuma ya ce daga yimɓu allah ya yi shi daga yimɓu ne yimɓun kuma allah ya yi daga zarra zarran kuma allah ya yi daga ruwa ya ce daga ruwa allah ya halatta ruwan kuma Allah ya ce ya ebo shi ne daga iska shi kuma iskan da zai haifar da ruwan bainal gamami tsakanin gajimare da gajimare ana aka samu haske wannan hasken da ya zo tsakanin gajimare da gajimare sai na rasulullahi ya ce kuma wannan hasken da aka haihu wannan ya ce daga ni ne daga ni ne malamai da yawa suna cewa kuma hiya hasken na sai na rasulullahi daga hasken zatin Allah ne to saboda haka annabi ya ce la ya rabni haqiqatun garrabi banda ubangiji na ba wanda ya san yanda nake kullum sai dai abin da aka so ka sani daga sai na rasulullahi idan ka matsa da kaunansa da yi masa salati abin sai a bude wani bangare daga yadda Allah ya yi sai a nuna ma wannan shi yake ce da shi kashifi daga zaran kuma a duniya Allah ya sanar da kai sai na rasulullahi to kuma duk abin da a duniya ka rasa ka ci riba kuma idan Allah bai azarta ka da kaunan sai na rasulullahi ba duk abin da ka samu a duniya ka yi asara daga zaran an nuna ma wani abu daga kaunan sai na rasulullahi sai ka ji duk duniya baya zuciyarka annabi ne kada ya zuciyarka lokacin da ka zuciyarka ta zama haka to idan ana neman masu baiwa daga bayan Allah kana daga ciki babu wani abu da Allah ya tanadi shi ne sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to sayyidina rasulullahi hasken sa kuma daga hasken zatin Allah ne shine wani wali sunansa a waisul karni yake cewa duk duniya yake ga sayyidina Umar yace ba wanda ya san Annabi Muhammad sai sayyidina Umar yace walau ibnu abi kufafa ya ce walau ibn abi kufafa la ya arihu min rasulillahi illa zillatu ya ce ko abubakar sadi bai san annabi muhammadu ba ba abin da yake gani a jikin annabi sai inuwansa shi ma sai inuwansa to saboda haka lamarin annabi a barwa Allah wanda kaunan annabin yayi nisa ya narke shi ya san yanda annabi yake shi ma wani ne kama kogi a sa allura dugu haka za a sanar da kai to yi ne bin nuri wajihi kal a'la daga hasken zatin ka maɗaukaki almuwabbadi shi ne haske na abadan abada abin da ake nufi da abadan abada duk wani haske ƙayyade shi a matsayin transformer shi kuma wannan haske da ake magana kayin ji ne shi yake raba transformomi sannan a ja raba tafileza to sannan kuma a yi ta tare yi ragu to wannan kayan jinhi ne sayi da na rasulullahi wannan transformer manya-manya da yake bai wa su ne annabawa daga nan sai su dinga raba hasken su dinga raba ga tafileza su ne waliyan Allah saboda kar abin a samu musu idan an sakar ma kai ɗaya konewa za ka yi kuma kowaya ne yake caji ka shirya abin cikin ka jona indirect don Allah ya daba wannan dan kulluta na cikin abin caji ko inda har yanzu yanka zai gone to sai wayannan sun tare sun tare sun tare abin yake zuwa mana daidai mu to kaji da sirrin yake addaimu kuma haske ne wanda yake madawwami albaki wanzazze almukalli da kuma dawwamamme fi kalbi na biyika wannan haske a ina aka ce ai a zuciyar annabinka duk abin ya kewayo ya kewayo zai zai kare da sayi da na rasulullahi fi kalbi na biyika a zuciyar annabinka wa rasulika munzanka muhammadin ina roƙonka hasken da ka bar shi ya zama na abadan abada madawwami dawwamamme kai wani haske aka ce wannan wanda yake zuciyar annabi muhammadu shi ku hasken da yake zuciyar sai na rasulullahi to nayi tawassali da shi Allah na roƙe ka da kuma nayi tawassali da sunanka da ka ajiye a zuciyar Annabi Muhammad Allah na roƙe ka da shi to zuciyar sai na rasulullahi kuwa sirri ne da zuciyar abin da ya za a kawo zuciyar Annabi anan ba ɗaya yake da sauran zuciyoyi ba shi sai na rasulullahi operation ɗinsa da aka masa Allah ne ya sa aka masa operation shine na gaba daya aka aiko jibrilu aka aiko mika'ilu sai na rasulullah yana kiwo a kabilan sahalimatu sa'adiyya aka kama kwantar da shi bayan kwantar da ya ka tsaga kirjinsa har cibiyar aka kama zuciyar aka fitar aka sake tsaga zuciyar sai aka tadda wani gudan jini aka ɗauki gudan jinin sai aka jefar sai jibril ya ce haza hazzi shedan min ka shedan bai da rubabun ka wannan ne ko mun jefar daga nan aka hada zuciyan ana hadawa gunda aka tsagan babu aka hada girjin da jibril ya haka da hannu ya shafa ba kaman ba tsage ba shine Allah yake alam na shira laka sadraka ya rasulullahi wai ba mu ne muka yaye ma kirjin ka bane ai mu ne muka yaye ma kirjin ka alam na shira laka sadra wa wara ana an ka wuzra ka ku aje wayoyin ku tunda yana dauka ku aje eh ku kowa ya aje a gaba nan eh ba ma so ne kuna bidiyo ko a ba ku iya wannan din da an muku izini eh kar ku yi bidiyo menene yau to yi kenan sai ayi wannan dai ku dan yan uwa ne ake gaya muku wani daga sirrin sayyidina rasulullahi to daga na aka masa operation bayan an gama yi masa shine jibril ya ce inda auna shi magani da mutum goma na al'ummansa za su yi balas aka ɗaura mutum goma aka auna shi sai rinjaya aka ce auna shi da ɗari auna shi da dubu sai jibril ya ce da mikalu mu daina wahala duk duniya idan an auna shi sai ya rinjaye su to duk da hakan ma damu muna gurin damu muna gurin ma har jibril zan ce ai jibril ba duniya ba zan ce har saman bakwai an auna sai ya rinjaye ai ba duk wanda za ka ji ya zama wani gaba yau daga hasken annabi muhammad idan kana karanta tarihi abinda tarihi zai nuna ma farkon halitta za a ce ma alƙalamin alƙadari ne to ba don komai ba ne wannan ƙa'ida ne na shari'a amma farkon halitta annabi muhammad haskensa allah ya tun ba sama ba ƙasa ba aljanna ba wuta ba kowa ba komai ba komai sai allah kowa a lokacin hasken annabi yana nan kadimiya da dade da kan akan wannan jibrilu shi kaga haske ne ruhaniya ne jikin to a cikin ruhul bayani ya tambaye sai na rasulullahi eh jibril ya karanka nawa ne annabi ya dan taba wai sai dan kar ya ga ya jima sai ya karuna da ya rasulullahi ya ce ni dai ba zai iya lissafuwa ba eh na dade sai ya ce to ai kiyasi mana ka yi kiyasi ya ce to in zan iya kiyasi da ko ta tauraruwa karkashin al'arshi a shekara dubu saba'in sau ɗaya yake fitowa daga nan zai buya ba za a ƙara ganin shi ba sai bayan dubu saba'in ce gaskiya ni jibrili na kalle shi sau dubu saba'in inji jibrili sai annabi ya ce ka kalle sau dubu saba'in ya ce to ka san tauraruwar ya ce a yace ni ne sallallahu alaihi wasallam gaba ni ne ya ce kuma kafin ayyuka ta daɗe haka kafin ayyuka kai jibrilu ta daɗe haka to saboda haka shine fi kalbi nabiyyika wa rasulika muhammadin wasa duka Allah ina roƙonka ka ci a salatin nan bi ismikal a'azami da sunanka mai girma alwahidi madayanci bi wahadatul ahadi da ɗayan ɗayantaka almutaali madaukakin suna an wahadatul kammi ga ɗaya wanda ya haɗa duka wal adadi da ɗaya wanda ya taro kirge almuqaddas tsarkakakken suna an kulle a harin ga kowane mutum guda ɗaya wa bi haƙi bismillahir rahmanir rahim tawassali Allah wannan suna da nan rike ka saboda darajar bismillahir rahmanir rahim to bismillahir rahmanir rahim kuwa Allah ya sauke littafi 104 gaba ɗaya 104 nan ya dunkule zuwa cikin littafi ya ba annabi adam 50 annabi shi ya ba annabi adam 10 annabi shitu 50 annabi idrisu 30 annabi ibrahim 10 a taura annabi musa linjila annabi isa zabura annabi dauda alqur'ani annabi muhammadu duk wannan guda 104 ya hada su a cikin hudu hudun kuma ya tara su alqur'ani Ƙura'anin kuma ya tara shi a cikin fatiya. Fatiya kuma Allah ya tara shi a cikin bismillahi. In ka ce bismillahi, to harafi guda bakwai ne. Kowane harafi ɗaya ya ɗau aya ɗaya na fatiya. To in ka ce alfarman bismillahi ramadan kamar ka yi tawassali da duk littafin da Allah ya sauke. Kuma duk sunan Allah da yake cikin littattafan nan ka yi tawassali da su ya ce Allah ka yarda da wannan roƙo saboda darajan bismillahir rahmanir rahim. saboda bismillahir rahmanir rahim gaba ɗaya sirrin da shi aka yi annabi nuhu da yake tasarrufin jirgi ma da shi ne waƙalar kabu fiha bismillahir mujriha annabi sulemana innahu min sulemana wa innahu duk duniyar da ita aka dauke ta da zamanin da annabi adam aro aka bashi bismillah aka kwace annabi nuhu ara masa akai annabi nuhu ara masa akai annabi musa ara masa akai annabi isa aro aka bashi amma zamanin manzan Allah da Allah ya sauki annabi ya ce rasulullahi ya ce ya rasulullahi ya ce ai darajanka ya fi karfin ma'ara ma kai su kutun muka baka mun bar ma bismillah daga nan har tayin kiyama kuma a dalilin ka al'umman ka mun bar musu to me dalili kuntum khayra ummatu kurjan lillah tamaruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari to dalilin wannan sai na rasulullahi shi an bar masa yau bismillah yana nan abinda da tsada ne daga annabi sai annabi amma yanzu mu gahi mun bari ko to duk mutumin da ya rike bismillahir rahmanir a wani karatun mu na bada miliyan daya don asali wani makaho ne da ya daure ya miliyan daya masu idan karkaran duka yake ciyar da su duk wanda ya buƙaci wani abu sai dai ka zo gunsa ya baka yi ko ba wanda ya san inda yake samu daga kunfa ya kunu saboda haka ina jinjina muku sai malamin ya ce wa bi haqqi bismillahir rahmanir rahim ya ce ƙulhu Allahu ahad saboda haƙƙin ƙulhu Allahu ahad ita wannan aya ta sauka ne sai da na rasulullahi a lokacin da ya bar maka zai je madina kafirawan maka suka ɗauki kwangilan wani kafiri zai je ya yi wa annaba aika aika ba a faɗan abin da aka yi kar ka zama kamar su wannan kafiri da aka turo da niyan aika aika sai ta da sai da na rasulullahi shi ko annabi yana tafiya baya waiwaye ya ce abin kare ya ce ya rasu an biya mu fa wani ya zare ta kubi annabi sai ya ce al'ar da kubi kasa kama ya sai kasa ya kama kofatin dosan sa iyana ya ce ya rasu amana ni fa dan aike ne a ce to dan aike ne a sake shi kuma ya tuna da ladan da aka yi kudin yana da yawa ya sake dawa annabi ya ce kasa kama sai ya kama iya cinye daga nan har iya wuya daga baya ya sauka kan dokin sai ya ce ya rasu wai Allah nan naka na azurfa ne ko na zinare ne ko na tagulla ne yana kama ni bana ganin sa to annabi annabi bai ce kuma sai jibril zai ce ka ce masa qul huwallahu ahadin ta wannan guri aka sauke Allah madayancin sarki ne shi kadai kwal yake tal yake tallin tal bai da kama bai da kihiya bai da kini bai da abokin tarayya Allahu as-samadu madaukakin sarkin da bai ci baya sha baya bukatan komai a gurin kowa shine as-samadu lam yalid Allah bai haifa ba bare a haifi dan da zai masa shago ba wata rana a ce dan yana bukatar mulkin sa walam yulad Allah ba zai shi ba bare iyaye su masa tilas walam yakun lahu bai kasance tare da Allah ku huwan kini a hadin koda guda ɗaya bane to kayi tawassuli da kulhuwa an tusalli Allah kayi salati ala sayyidina ga shugaban nan namu Muhammadin annabi Muhammadu sirri hayatul wujudi annabi shine sirrin rayuwar samammu duk wanda yake tare doron ƙasa yake yawo sirrin rayuwarsa annabi Muhammadu idan ka an bar kafir yana kafirci alfarman annabi ba dan alfarman annabi ba da an kifar da duniya kafirin ma ba zai ji daɗin duniya ba bare ya kafirci idan ka ga munafiki an kyale shi a duniya ba a masa komai alfarman annabi ne ya riga ya ce la ilaha illallahu muhammadur rasulullah to tun da ya ambaci sunan annabi to an masa alfarma zai yi ga wuta amma a duniya an kyale shi in an ɗau takobi ya faɗi halilla ba za ku yaƙe shi ba ba za ku ɗaura masa haraji ba kuma ɗan uwanku ne musulmi a lahira zai shiga wuta wannan alfarman manzan Allah ya ci wannan alfarman mumini kuma in an kama sunan manzan Allah ya zidadu imanan ma imani dama kana kan imani imanin sai ya karu to yi ne sirrul hayatul wujudi duk wanda yake samun mai a duniya sirrin samar da hi sai da na rasulullahi wa sababul azam manzan Allah dalili ne babba li kulli mawjudin ga duk wani samu ne duk wanda ka samu kaga an samar da shi annabi ne dalili babba a kansa don manzon Allah ya faɗa ya ce khairan lakum wa ma ce khairan lakum haka annabi ya faɗa rayuwa na alkhairi ne gare ku komawa na ga Allah alkhairi ne to mun ji na rayuwar me dalilin komawar komawar can lahira da kuka ji nan ne babban kotun duniya eh babban kotun duniya idan an je gaba ɗaya ne lahira to kotun nan kuwa duk wanda ya yi laifi nan zai je ba wanda ba zai doshi can ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to lokaci ya yi bari mu je can kotu mu je mu zauna da alkali da duk wani mai faɗa aje kafin ku zo mu mun yi gaba kai yaya an yi karan kagun chief judge kuma an kai karan zuwa safarin kun na abuja gaba ɗaya ga mobobi ga ss ga security duk wanda za a je dan uwanka ne minista ya ce zan je zauna da alƙalin gobe ko sai ku tafi sannan aka je aka zauna da alƙali waye gari ko motar da za kawo a nan ka je can aka turo daga abuja kai ne wane eh to ga takarda nan dan uwanka ya ce za mu je da kai kuma sannan da wanda aka yi da aka je gidan gwamnatin ma ba iso wanda za su higo da kai an san su yaya muna ganin ku da baki aka ce da sanin mai gida mun zo ta haka za mu yi wa lahira wannan shi ne gaban da annabi ya ce bari mu yi gaba duk al'amarin mu gyara muku ko manzon Allah bai tsaya nan ba bayan yayi gaba duk aikin da yau muka yi na bautan Allah to idan an tattara aikin namu ya kai ɗakin Ka'aba ana fito da ɗakin aikin a ɗakin kaba na duk duniya to ba inda aikin zai je sai kabarin annabi manzon Allah yana zaune zai duba fayil ɗin kowa ya duba ya duba ya caje ya caje idan ya caje inda laifi ya ce ya ubangiji wannan ya laifi fa amma na neman alfarma al'umma na ne sai ya sa takarda gurin da haka ya gama cajewa ya nema mana alfarma sai a aika Allah to yanzu aikin da kullun annabi yake duk sallan da za ka yi da azamin ka da zakanka sai manzon Allah ya ga aikin ka na wuni fayil din ta gaban sa zai fice sannan kuma a kaiwa shikenan sarki baki daya to aikin da annabi yake hayati kairan lakum wa mumati kairan lakum to shine muke ba ku labari salatun wannan salati ne da za mu yi ta sabiti fi kalbi al'imani Allah dalilin salatin nan a zuciya na ka tabbatar man da imani idan lokaci ya dalilin salatin nan na cika da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to tun mai wannan salati da imani zai cika salatun tusabbitu fi qalbi al imani sannan ko wato abin ni qur'ani Allah ka sa na haddace qur'ani dalilin salatin nan shi salatin kurin kana yin sa ba ruwanka da fahimi sai ga qur'ani daga Allah eh Allah zai zama kurin annabi za a gani wani ruwa zai ba kurin ka sha shikenan ba sai kana wani wahala ba wanda kai da wata kulla ku gaya min gaban wata kulla wai allima ko malla an ka ji tsoron Allah abin da ka sani sababi ne wanda baka sani ba Allah ya alƙawari zai sanar da kai kuma ba ku labarin kururu wali ne na Allah haka ne ko to amma ya aka yi fa waje da abdan min ibadi na Allah yace aytainahu rahmatan min indina wa allamnahu min laduna ilma to bare al'umman sayyidina rasulullahi ranar lahira kuma su ma kudurin yana cikin al'umman annabi annabi isa yana cikin mu annabi ibrahim yana cikin mu annabi musa yana cikin mu in an duba al'umman annabi wai ba can fa cikin annabawa suna kwatsa da mu al'umman annabi Muhammad annabi ne yace al'ulama wa ummati ka anbiyayi bani Isra'ila su ma a ran nan kawai ga nan sai ga annabi a tutan annabi in kawai ga nan annabi a lahira tuta guda ɗaya ne talba wani na biyu fal fal fal ɗin da yake in ka zo gargayin tuta za ga rubuta la ilaha illallah Allah baya yi da kowa a ran nan sai da annabi Muhammad zaman ka lafiya zo ka yi gargayin tuta in kana gargayi ka tsira to wannan shine sirrin sayyidina rasulullahi ai a lahira ina ga ma ai al'umman annabi in je ba Allah ai a lahira kuna daga mai manyan kuma kwamiti ba kai a ai memba ne kai sai na rasula ai memba ne ya kai da ka hada kirji nan kawai ga ga annabi kusa da kai kana zo kuma duk hisabin da kaga ana yi in dai kai ga tutan nan na ne Muhammadu nan gaba abin ya zama kallo wallahi in kana gargahin tutan manzon Allah sai ya jima ce kai ya ce ya je kai ku ga aljanna kace ya magana an ce an gama ai an ga mu kwai ai an je lauyoyi sun yayi ki sun gama sun je kotu bai yi mana ai wanda zai je shari'a gum da gum ai kuma sai ya zama to ba gata ga su yi amana tijjani sun je sun yi tukutuku su ne lauyoyin ai sun buga manyan bayin Allah su yi amana tijjani su murhutu su Ibrahim Kaula ai sun yi gaba kurin kai kurin sai dai ka zo ka ce duk lauyoyi an gama komai an zauna da alkali sun eh kuma nan gaban kada kurin sai dai kai ga aljanna to yasa ake so duk mai son manzon Allah in zaka so annabi ka jajirce amma ka ce kana son annabi kai rabi kana so rabi in ka go su wanda ba sa son annabi ba kana boyewa in za ka so annabi ka so annabi sak duk wanda baya mu'amala da manzon Allah ka yanke mu'amala da shi dan uwanka ne babanka ne yayanka ne in zai karba nasiha ya karba in ba zai karba ba kai gaba shikenan tawagar Allah tana da yawa idan kun kabur duk sun kaburce ma Allah yake cewa in taqhuru antum wa fil ardi fa inna la lagani wal alal alim in za ka so annabi ka so in ba za ka so ba annabi san ka baya kara masa kai kake karuwa da shi kafin a yi duniya duk salatin da za mu yi wa annaba Allah ya masa. Kafin a yi lahira, kafin a yi duniya ba gaida annabi yake ba, Allah ya tsaya ya hiriya ya ce, Na gaishe ka, to ko kai ko kurkuri oho, ban kayi ma kanka ka kara. Kai yaya Allah ya yi sallah ne? Allah ya yi azumi? Ya yi zaka? Amma cewa yi mi, amma da ya zo gurin manzan Allah sai da ya sa annaba gaba Allah ya ce masa na gaishe ka. Kuma gaisuwan manzan Allah Allah ya ce ba ma yi da ‘yan jabu, ya aihuwal na amanu. Ba ce aka ya aihuwal musulmuna ko ya aihuwal nasu ba, ya aihuwal na amanu. Allah ya ce ina na gari mutumin kirki ba san jabu ba ba munafiki ba to na izini ya zo ya gaida annabi. Aka ce ya ubangiji waye limami ya ce ni ne Allah, ni ne limamin kowa ma mu ne. Yawwa limamin da ya gaida sayidina Rasulullahi Allah ne. kuma duk wanda zai gaida manzon Allah mamu ne Allah ya gama gaishe shi duk abin da za a yi Allah ya kuma saboda haka ma baka sai yanzu ka gaida annabi akwai mai yi annabi salati ne a cikin wa yake wa nawa salati babu wa yake a yi wannan sun kware da kai ne sai ce to gaishe shi mu ai ba za ka ji annabi na cewa kake Allahumma salli Allah gaishe shi Allah ka gayar min da manzon Allah to kuma ya ji kuma ya amsa kuma ya yarda kuma wanda dama yayi ka kace ya gaishe shi sako ne wanda babu shakku masinja ne wanda kurin gangaren ne Allah ka gayar min da manzon Allah kuma yi yayi kayansa kuma yi yake son kayansa kuma yi yace ka gayyayi kuma ka ce masa ya gaishe shi tafiya ta tafi to wannan shine in ka gane wannan sirrin shi duk wani abu da ka gani ana shakku amma wannan kudin an harba ta ne ta harbu gaisuwar kuma ta je sallah ne zakka ne azumi ne kana yi Allah ya ga dama salatin annabi wato garanti ne ba a tsare shi wanda ya sa hannun a salatin Allah ne kuma yi yace ka yi ba sa sa hannu ne na jabu ba ko ba satan sa hannun aka yi ba wanda zai karba shi ya sa hannun ofis za ka je na minista ka kula ta ce ranka dai fayil ina sa min hannu amma ni ka shugaban kasa shugaban kasan ya ranta ma yace a bani kuma ya ranta ma hannun kuma yace a bani minista ne yana cewa in minista ya sa ma hannu ba kana jin daɗi ba zai miƙa to shugaban ƙasar sai yana ofis ɗin ya ce ya haka ya ce wai cewa ka yi in sa hannu in baka ya ce ban ya ƙwace biran ya ce na sa hannun me yake bukata kaza ya ce kuma ni zan bashi ba ma tsani a tsakani eh to yeza ake cewa shamaki a babban fada taskira asiran zati magaga sirrin kudura magaga sirrin kudura to in ka san wannan shine manzon Allah mai keta shamakai shi ba a masa hijabi ya zarce makarai ka san makarai duloli wa yake ta su ya fice ya tadda babban sarki ya masa ganin kasaita sai manzon Allah in yana tafiya su jibrila su mikaila su israfilawa a ba sa sai sai dai su yi haka fadan fadan dama na sani ya zarce makarai ya tadda babban halara shi in zai je ba isu ko masu isan ma yi yake musu isu su masu fadan ma kuma su ya wuce dan bai dan lokacin da zai je ya gana da Allah a nan ne aka mana abin da hankalinmu zai dauka aka kawo doki idan daga farko aka ce a ta yi sama sai ka danga wani abu to ga doki sabari da tafiyar aka gama da wannan na dokin to shi kenan sai aka canja salon tafiya aka ajiye dokin ba dokin ake tafiya eh wancan da ya zama mai iraji kudin haka ake ana fasa sammai kudin fiw fiw fiw fiw a ai tafiyar sai manzon Allah yanzu da kake gani duk malamin geography abin da ya karanta daga kafice wannan saman kafice kilomita dubu ɗari biyar to abin da zaka fara fitarwa akwai inda zaka je oxygen oxygen za ka tana gurin iskar nan gaba sama za ta yi ba za ta yi kasa ba kuma kashe ga mutuwa za ta sai da na rasula sai an kare zo ka fice ba wani abu kai ma wannan abin dan kai muka sa wannan kariyan fadar ne duk wani kemikal ne na kare fadan Allah idan ka ce can za ka yi sama kana doson wannan gurin akwai wasu abu da Allah ya gindaya fadar kafin ka je tsaro ya fi dubu saba'in Allah wannan abin da zai ga hancin ka ka mutu din tsaro ne na fada shine ake cewa mai tsaro mai tsari kana fice wannan zaka tadda kogi kogin guda bakwai ne kowane da guba in kai gama ka wuce ta kogin mutuwa zaka yi kibin kogin ma ka ci mutuwa zaka yi sai na rasul ka ce fa za ya fice wane guba ya san ka yi ma guba ka ji tafiyar ai ba wai tafiya kaɗai ba ce akwai abin da aka fice yi daga na aka je ana zuwa kuma a duniya tsakiyar sama maka kowar sama yana kudus to daga nan ne aka ji aka tadda sama aka ce waye yake magana aka ce jibrili ne in a karan kansa ne zai zai fice da kai da wa saboda tsaro yace da da ni da annabi muhammad yace dama an aiko yi yace ai dade da bai aiki aka ce to dama yi muke jira zo ka fice zo ka fice aka bude yana zuwa saman farko sai ga annabi adamu kafin ya zuwa tsaye yake ba zaune ba annabi adamu ya miƙe an ce masa yau za a yi babban bako shugabanku shugaban kowa zai zo kamar da hankali a lokacin wallahi dare ne sai da ya zama rana sai da na rasulullahi rana ya zama farau sai da haske shugaba Allah zai tafi security ne Allah yake a haska wanda ya fi ranan haske shi kansa kuma ya fi ranan ya fi rana ya fi wata ya fi tauraron falaki shi ma ranan da hasken manzon Allah yake dosana yake haske to ran nan shi ranan ne dungurungun aka tafi to ya za a yi da rana babu wallahi yana yawo a rana ma ba shi da yinuwa ran da ya murmushi ma sau daya sai da aka yi sati ina ga ma Allah rana ta dishashe ba ta haske ba na cewa rana ba to ranan ma jikinsa aka tsago to aka je ana bude sama na sai ga na ba da matsi a zahiri baba ne to yau ya zama da ya zama da ya tari da mala'ikun da suke gunsa ya gai da ya ce sanda zuwa ɗana ni albarka sa gai sai ce to ya kai kaza ka sa gai sai Allah ne kira ka to barka Allah ya saka da alkhairi sai mala'ikun suka ce ya rasulullah da annabi Allah ka ce kai mana nafila raka'a bi muna neman lada annabi ya ce sau sai ga annabi sai ga annabi Adamu ya yi ga sahu limami duk wanda ka gani na'ili ne ai kafin sai na rasulullah kuma tun daga baitul izzatin tun daga kuma ba na labarin gurin kudus a kudus aka fara yin wannan tsarin kafin ya je kudus ma ran annabi dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu gaba ɗayan tara ran Allah ya ce ku tare ya ƙasa kuma ya je cin ya tadda ku taron kala kala ne sai an yi taron ƙar kuma a yi taron can annabi yana zuwa wannan gurin sai ga annaba ya ce wayan ba haka ce wannan duk annabawa ne yan uwanka dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu saboda haka ko za ka tambaye su a cikin ya rasulullah mun taba yarda a bauta wani Allah ya ce ya ubangiji ba sai na tambaya ba eh wasu al marsalna qabla ka min rusulna aj'alna ko liman duni rahmani alihatan yubaduna yace ba zan ma tambaya ba na yadda to daga nan jibril ya ce sau daidaita a daidaita ai da haka haka sahun daidai bayan annabi Muhammad da haka da annabi Ibrahim ne nan annabi Musa ne nan annabi Isa ne ulul azmi minar rusuli wa minka wa min nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Maryama kafin ka ce wani abu ulul azmi sun cika sahun nan annabi Nuhu annabi Ibrahim an kara masa annabi Nuhu a daman anan dansa nan dansa annabi Musa kan dansa annabi Isa nan dansa kuma ga annabi Isma'ila annabawa zur an yi tsawo su dubu ɗari da hirin da hudu. Jibrilu ya buga ya buga ya ga tsakanin annaban ya ce ni mana zai lada. Mika'ilu ni ma ya ga Azra'ilu Isra'ilu suna tsawo. Allahu akbar Allahu akbar da aka fada Jibrilu ne. Mika'ilu yana Allahu akbar lada ne a ran nan mala'ika ne. Sannan an yi da mutane kuma wannan sabon salo ne. Mala'ika sai annabawa in ka tayi ka ce masa limamin mala'iku ka ce limamin annabawa ka ce masa kuma limamin ulul azami eh ka ce limamin kurabiyawa ka ce limamin mala'iku limamin ruhanai limamin mursalai limamin ulul azami sayyidul wujudi sallallahu alaihi nan su ma sun koma su aka yi nafila raka biyu daga nan aka daure dokin a inda kowa yake daurewa na annabawa daga nan kurin an bar wannan ya je dutsen baitul muqaddas annabi yana taka dutsen sai da ya zama tabo luqai wani ya dauki sayyidina rasulullahi yi mana dutsen sai da yi net kaban su yana har yau bani isra'ila sai sun shafi gudun su ce Allah ba ma albarkacinsa sun san dan yi aka bar su shi ne ya sa yanzu dutsen yana nan kafarsa daga nan kudin sai sama lokacin da sai na umaru aka ci wato kaisara da kisra da yaƙi aka ci baitul muqaddas lokacin aba ubaidu amiru bunu jarra yana komanda sai na umaru aka ce to yanzu abin da muke so mu muna so za mu musulunta mu miƙa wuya amma ka zo fa muna son wannan gayyar ya zama ka zo sayyidina Umar ya shawarci sayyidina Ali ya ce aje aka bar sayyidina Usman ya jire sayyidina Ali aka bar ya jire Madina aka tafi lokacin da sayyidina Umar ya zo Abu Ubaida yana gudu ya tare hi yana gudu aka jar kowa ya rungumi kowa bayan nan sayyidina Umar ya shiga Baitul Muqaddas yana kewayawa yana kewaye dakan kurin a masallacin Baitul Muqaddas sai ga taron tuji a cikin masallacin an sa zanin haila an sa zanin jego gaba ɗaya gurin juji ne sai na umar kurin ya ɗiwa kowa magana ya kunce mayafinsa ya dinga iba kan kace wani abu sahabbai wu ya gama kwaye gurin sai ga kafan annabi a yan sirri suka ɓoye ya ce anan annabi ya tayi nan ne annabi ya nafi da raka ya ce ba a so ne so suke mutane a nan a gane gurin kaji bani Isra'il munafikai eh sun boye wato kana gane kaga in gaba masallaci kaga ina ana tara juji ka rabu gurin anan sirri yake daga nan da ya ce Allahu akbar za a yi sallah aka yi azhar aka yi lasar aka yi magarba da aka zo isha ya ce Allahu akbar aka ranci fata kudin ce subhanallazi yasra bi abdihi layla min masjidil haram ya masjidil aqsa allazi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina bani isra'ila a ran nan dubu sittin ne suka musulunta turan nasu na isra'in dai da annabi ya ta yi shi ya ka karanta mu to daga nan sai na rasulullahi to raja'ana ila hadisul awwali mun bar wancan yanzu mun koma layin da muke kai na sayyidina rasulullahi ya je sama na biyu ya ta da annabi isa da annabi yahaya da malayaku ya ce malala da yan uwa mutanen kirki suka gaisa ya buce musu na fila raka biyu yana zuwa sama na uku sai da na rasulullahi ya ta da annabi yusuf an ba shi rabin kyau ya buce masa na fila raka biyu yana zuwa saman hudu ya ta da annabi idrisa da mala'ikun ya musu na fila raka biyu yana zuwa sama na biyar ya ta da annabi haruna da mala'ikun gurin ya musu na fila raka biyu yana zuwa sama ta hida ya ta da annabi musa da mala'ikun gurin ya musu na fila raka biyu yana zuwa sama ta bakwai ya ta da annabi ibrahim ya jingina bayansa a baitul izzati baitul ma'amuri ya jingina yana koya yaran musulmi karatu kanana kananan jirajirai da suka rasu duk a can ake kai su makaranta sai yaron ka ba yaron ka zai biza zuwa america ba can za ka aika in dan ka karami ya rasu to yana saman bakwai ana sai yasa ake cewa Allah ya sa su a makarantar Annabi Ibrahim sai dai na baka sha'awa wani ya ɗansa ya kai ingila ya kai amerika to naka ya rasu za a kai saman bakwai a nan ranar lahira an kaji yaran ka sai dai ka tadda hima da shi annabi ibrahim shine malamin yaran mu alfarman manzon Allah duk lokacin da ka tana da wannan yaran ka ya rasu kai wa annabi ibrahim addu'a daga nan shi ma annabi ya masa nafila raka biyu da mala'ikun gurin bayan nan kuma ana tafiya ana tafiya an bar wannan gurin a ba inda aka tsaya sai magari ya tikewa aka je magari ya tikewa ganyen nasa kaman kunnen giwa yake kuma girman itacen saman bakwai da kasan bakwai in yi haka zai musu rumfa ko ba wanda ya isa ya ce ga yanda kyan itacen yake ya juya wannan launin ya juya wannan launin ya juya wannan launin kurin kallon sa ma ya ishe ka a tsakiyar itacen an yi wa jibrilu gurin zama yadda ka san shekarar tsuntsu kamar gidan tsuntsu shine shugaban mala'iku hi jibrilu sauran mala'iku duk suna kusa to shi magariya din na tikewa da hausa suke faɗa idan ka je nan duk wani wanda yake kusa da Allah nan ne last gate daga nan ba gaba shine last gate daga nan dole kowaye kai nan ne bakin ka walau mala'ika walau jibrilu mika'ilu israfilu azra'ilu daga nan babu sai annabi ya ce da jibrilu to zo mu fice gaba mu je fadan Allah ya ce a wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum ya rasulullah ai mu nan ne ke din mu lafi ged ne ai nan ba ma ficewa nan ne aka tsayar mana annabi ya ce to ni na tafi ya ce ba za ka raka ni ba ya ce wallahi na dora kafa ta haka zan kone wannan hasken zatin da yake gabana wallahi ina kallo zan kone wanda zai tare hasken ya masa normal ya masa daidai sai kai annabi bayan ya bar sai da ya fice shi jabi dubu saba'in jibrilu ma an bar shi da ba ana raka yana tafiya ba to ina masu rakiyar ai kuma sai na rasulullahi ai nan zaka gane yayi wai da ake cewa yayi gaban ko ai yayi da da gaske ne ai masu rakiyan anan su yi gaba to can ya bi karfin sa sai annabi Muhammadu shi yasa muke ce muku a can mayi ne a nan mayi ne a nan mahi ne a can mahi ne shi ya zan Allah Allah da hi Allah hi ne nasa sai da na rasulullah kuma hi ne na Allah shi ne kuma yake dab da Allah ka daina gani yana duniya to a fadar Allah yake duk wanda zai baro fadan ya zo nan ma annabin ne zai bashi labari eh ba wanda ya san haƙiƙanin kusancin Allah irin sayyidina rasulullah daga nan ya fice hijaban nan ya fice hijabi ya fice sai da ya je gunda ba sama kaji kai kuma ba ƙasa gurin ba kudu ba arewa ba gabar ba yamma ba ina kuma guri ne eh to sunansa mastawa eh ya je gunda kurin shine mastawa a nan ne kuma ya tadda shimfiɗoɗi na halara wanda sunan shimfiɗan ana kiransa da farshi. Farshi shi ne ake cewa, ba ku gane girman Allah ba, Allah sarkin sarakuna ne, wandara gagara, kangara, shakira shajira jijitar, kana jin magana da yake faɗa? Wandara, gagara, kangara, shakira, kasan shakira, shakira liyanin kai ta gode masa shi Allah ne. Shajira in ka roƙe ijira ba masa tilas. Shakira shajira jijitar makau mai kursi mai farshi. Ma shashen da ba a gallaba, wa ma sha Allahu kana yake nufi, wa man lam ya sha lam ya shi ne ma shashen da ba a gallaba, dakaran da ba a ƙwarzaba, garnaƙaƙin da ba a addaba gangaren a halitta gangaren a gwaninta an ce gangaren ka yi ƙasa-ƙasa da kanka shi Allah yake wannan kirari gangaren a gwaninta abin da ya yi daidai ne in ka ga ba daidai ba kai ne ba ka gane ba sai ya kai uwar mutum ya kai uban mutum kuma a bar ya ba ko sisi kuma wannan shine daidai mahaukaci marar lissafi a bahi miliyoyi kai mai hankalin baka da sisi alama ya ake bahi labari gangaren a gwaninta tangaren a halitta idan Allah ya yi bayan ya yi dai kuma abin ya ɓace to gyaran ba zai kai nasa ba yanzu ka ya karye ko an gyara fa ya kai na Allah ne tangaren a halitta ɗaya kwal amma mai duk kuma duka mai sammai mai kasai mai lafiyan da ba hi da tabbai mai ba da ci da sha ba kwabbai kai dan kaɗan ya yi maka dubbai agala fatiya mai wuyar kwatance mai daɗin faɗa a zance mai tsaro mai tsari sanda kuma ce mai kursi mai farshi to wannan alfarshin sai da na rasulullah wani shimfiɗa ne yana zuwa shimfiɗan ya fara girgiza annabi sai yake tunanin to wannan shimfiɗan na Allah ne bari in cire takalmina annabi yana kwabe takalmi sai zatin Allah ya ce ya rasulullahi me kake ya ce ya ubangiji takalmina zan cire ya ce taka shi shi ma albarkacin ka yake wane shi dan shi zaka cire takalmi taka shi amma ne Musa da za a gana da ya dutsen duri sina Allah ya ce faqala na alayka kai ladabi cire takalmanka innaka bilwadil muqaddas duwa kana guri tsarkakakke sai da ya cire amma sai na rasulullahi ƙaryen gurin ya yaka ce a takalmin naka ma ya fi tsarki ta tashi shine mawaka suna takalminka ya fi kowa ai ba magana musu ya kan wannan mutane ne ba su da ilimi su je su duba su yudi littafi guda ya kan takalman annabi Ismail ibn Yusuf an-Nabahani kadi musanna wa kamidul bidiya littafi guda littafi 40 haka ya kan takalman annabi kai da kana cewa kana wanda ya ce yana musu ai ba ilimi yi mana ai ba ilimi inda ilimi ai dole wani abin ka gani ba sai an gaya ma ba ko kwatancin da za a kawo maka shi ka ga haka ne ba ka ga idan an ce nan gidan babban soja ne baya gidan soja suna gadi raba gidan baka mutu ba gidan ya fi mutum gidan dai ya fi mutum ko bai ba sai bakin da motan ka gurin ka isa ba mai gidan ba ne gidan ma ya fi ka ka auna da wancan ƙasa ne kuma ya fi mutum daraja mu koma da wanda muke maganan takalmi su juya su ga wannan magana haka yake ko ka gani kagan wani shugaban kasa yanzu idan zai fita in kan ce takalmin na kowa da kowa daidai odilan din shugaban kasa zai rike nemi takalmin sai ka rasa ranka inda abin odilan ka ce baka takalmin nan gani farko ranka za a kai lahira takalmin ya fi ranka na kuma kafiri takalmin kafiri ma ya fi ran mutum ina takalmin sayyidina rasulullah wanda idan an daga takalmin an yaka an ce Allah dan takalmin nan kai mana ruwa yau duniya sai ya nutse da ruwa takalmin in an daga shi an ce dan takalmin nan inda annabi yake taka yana mumbarin da yake sallah idan an zo akwai abdullahi bin umar ya sa hannunsa ya dauka yake shafa ya ce Allah ka ba mu albarkacin gurin wani gun ya taka ya haka fuskansa sai da ya fi rana haske. Bargonsa wanda aka lullube su da bargon baka ga an ce jahannama kar ya ci su. A dalilin bargon annabi ya taba jikinsu ba su ba jahannama. Allah ya yadda. Bargon aiki ma sai ka lissafa ya duk tafiyar su da takalma. Haka ne ko? to duk abin da ya shafi sayyidina rasulullahi komai rahin darajan abin idan ya shafi annabi ya yi daraja kuma duk darajan abu in ya zama ba annabi ya shafa ba bai daraja duk abin da kaga ya daraja sai mu nuna shi mutum sai in kira wahi wanda yana musu sai ce zo dan iyayenka na ce a ina ka samo ka sai ina kai daraja sai ina waye koya ma sallah waye koya ma qur'ani a nan kaza musulmi to alfarman annabi ne sai an daura masa ma idan uban kai din ma dalilin sa kan aka san kai in ba kai ba da kai da jaki ɗaya ne da kai da jakin da ake taka ɗaya ne dalilin annabi ne yasa aka ce kuntum kaira ummatu kun kai ma mai maganan alfarman sa ka zama wani sai mutum bai kama ce zo zo me arzikin ka ka ce ilimi ya ce gidan wa ka samo ilimi wa ya kawo ma ilimi sai ka mana karar kira'a wa ya kawo ma ƙur'ani gidan ku aka soke ƙur'ani ka ce ya to sai me wa aka ba ƙur'ani a nan muhammadu sannan ya zo gurin ka to albarkacin ƙur'ani ka zama mutum in ka ce ilimi ne hadisin annabi ne a dalilin zancensa ka zama mutum haka yake ko sannan dungurungum a ce a'a duk ma ka bari kuma ka ce kai duniya ka zo to dan shi aka yi duniya gidansa ne kai dan haya ne ko ka biya ka biyi in ba za ka biyi ba a je can a tukume ka haka sai ka biya alayyo mai gidan sayyidina rasulullahi ka gani ba zai yi ba qur'anin haka ya faɗa man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha wa liman nuridu man kana yuridul akhirata wasu ila za yi wa huwa muminin to duniya da lahira Allah bai bayyana su wasu alfarman sai da nasu aka ce annabi kaza duk abin da muke faɗa kan annabi wallahi mun rage ko me aka yi ba annabi an rage sai dai ka tara hida Allah amma duk abin da zaka faɗa kan sai na rasulullahi to ka ja baya ka rage sai na rasulullahi ya taka shimfiɗan Allah a nan ne mala'iku suka ce to ma ji da yadda zai gaida Allah in ya ce assalamu alaikum ma gaisuwan kansa zai komo ko Allah ya masa ilham da ya duba ya ce atahiyatu lillah yake kyawawan gaisuwa na ladabi da biyayya Allah sun tabbata gare ka azzakiyatu lillah tsarkakan gaisuwa na ladabi da biyayya sun tabbata ga sarki Allah a ɗaya ba su salawatu lillah kyawawan salloli na ladabi da biyayya sun tabbata daga sarki Allah annabi yana wannan to ba annabi ba mala'ika ba kuma ba a ji sarki zai mai da martani ya gaida Allah ya yi hiru da wutiri inna la ta'ala wutru yuhibbul wutira sai Allah ya ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu Allah kunyan annabi yake baya kama sunan annabi baya kama ba inda qur'ani Allah ya ce ya Muhammadu babu shi Allah kewaye sunan yake saboda darajar annabi sunan ma baya kama ko ya ce ya rasulullah ko ya nabiyillah ko ya ce ya aiwal mudassir ko ya aiwal muzammilu haka ne kuma duk annabawa Allah ya kama sunansu amma annabi ya Dawuda ya Adamu ya Nuhu ya Musa amma saboda darajar martani na manzon Allah ba inda Allah ya ce ya Muhammadu babu shi sai da ya ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ya ce wa rahmatullahi wa barakatu bari ku ji sirrin assalamu alayka amincin Allah ya tabbata gare ka ayyuhan nabiyu ya ce wa rahmatullahi da rahamar Allah ka san me cewa da rahamar Allah Allah ne saboda yan zamani in ya ce da rahama ta ta ta bai sha Allah ya ce wa rahmatullahi da rahamar Allah kuma Allah ne yake magana albarka na da rahama na na baka manzan Allah ka gane ko to me kuke cewa certificate original Allah ya ba sai da Rasulullahi ko mai bayarwa yace ni rahama ta wa barakatuhu annabi kuma saboda tausayin mu da yake in yayi hiru daga hika da yace assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin Allah da ni din kuma ni ma na sa mutane duk bawon Allah kare yana sallallahu alaihi wasallam shine jibrilu anan yace ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah labbaika daga nan aka yi wannan bayan an gama komai tsakanin Allah da sai na rasulullahi abin da suka zantar ba wanda ya sani sai Allah ya ce to wa auhe ila abdihi ma Allah ya ce nayi wa bawa na wahayi wahayi mun tattauna da ni da sai na rasulullah Allah ya ce mun tattauna kurin tattaunawa ba kai saka ce yaye ki ba ya fi karfin to wa za a ga wa za a gaya jibrilu ma ya fi karfin sa to wannan sai hi kurin sai sai na rasulullah wannan qur'ani da ake bayyana mana shari'a ne duk abin da ya zama shari'a annabi ya bayyana akwai ilimin da Allah annabi kadai ya baiwa in ya ce yau ya baka ta bayu a mafarki zai ba wannan ya ba wannan ya ba wannan kyautansa ne kuma akwai ilimi tsakaninsa daga hi sai Allah sannan kuma bayan qur'ani da jibrilu yake kawo wani yayin jibrilu sai Allah ya koyi da abin da ba qur'ani ba yace ina da dan sirri na da annabi kai ka ce masa kaza kaza ya rasulullahi Allah ya ce ma kaza kaza sai kuma wani yayin an tayi mika'ilu za turo wani yayin isra'ilu za turo kuma sau da yawa fadar annabi kana zaune haka ana zaune can an yi mala'ikun gaba daya wato me ake cewa duty duty dukiya ke wai ba hakurin malaika zai zo sai ya nemi izini a can an baka takarda zan jin gaida an sai da rasulullahi idan babban malaika ne sai Allah ya ce an baka izini sai hada ka da malaika dubu saba'in o dubu dinka in kun zo gurin kai ma kuma ka zama almajiri baka da lokacin tashi baka da kuma lokacin zama sai dai annabin ya ma haka shikenan ya sallame ka kuma dalilin sa in jibril ya zo baya iya zama ka sai ce ya rasulullahi saboda kama kafa da annabi ba jibril sai abin da ran annabi zai fari ya ce ya sai ya zo ya ce ya rasulullahi ina gaida aisha mutane ba matan shugaban kasa suke ba ba ka ganewa Abdullah ina gaida ayya ayya Jibril yana gaishe ya ce wa alayhi salam ni ma na gaishe shi. Jan kama kafa da ayya Jibril yana gaishe ki kama kafa ne Allah. Sannan sai annabi ya ce ayya Jibrilu ya ce ya gaishe ki ni ma na gaishe ki. Haka za a zauna. To haka fadar take. Sai na Rasulullah ya je. a nan suka yi abin da suka yi da Allah ya dawo. To labarin yana da ya bari mu komo cikin wannan maɗan tafi. Wai na nuna muku ne abin ɗaya bayan ɗaya ke fito To yi da kake cewa wa saboda adama li kulli mawjudi. Salatan ta zabi da fi kalbi al-imani wato afizini al-qur'ani wato fahimuni minhu al-ayati. Dalilin wannan salati Allah ka fahimtar da ni ayoyin al-qur'ani. Fassara daban fahimta daban. idan Allah ya fahimtar da kai sai ga hakikanin zancen Allah bai baka wahala idan Allah bai ganar da kai ba sai ga ga ka san fassarar amma baka san ma'anar ba saboda zance ne na Allah la yati li badil min bayni dai wala kalbi ba abin da bi tafsiri hadari akwai tafsiri a cikin sa akwai tafsiri akwai tawili ka gane ko tafsiri tafsili tawili sannan kuma akwai mafahumi mafuhumil shar'i akwai mafahumul kitabi eh akwai mafahumi al-mantiq mai magana akwai mafahumin da baya magana da qur'ani akwai kuma abin da ma Allah ya boye kayan sa ma ya alamu tawilahu illallah war rasiquna bil ilmi yaquluna amanna bi to wa tufahimuni minhu al ayati wa tabtahu li biha nurul jannati dalilin wannan salatin Allah ka bude min hasken aljanna san kana duniya sai kaga ka shiga inda wannan kake yi wa nuran na'im Allah ka bude min hasken ni'imarka mu lokacin da nake guru wannan salatin nake a lokacin nan ina gaya ma samu yadda ka san zuban ruwan sama wato a lokacin yanga muke kuɗi shi kansa kuɗin yana neman mu Allah muna kinsa a lokacin saboda wannan salatin da nake dannawa in mutum mai roƙon Allah ya zo don tayi nake na buya ma in ce da Allah kar su dame ni style su ya me zan yi da shi ina da su kuma kurin zuwa suke fa kamar zuban ruwan sama a lokacin haka ake gudanar kuma bukatar ba ta tasowa kudin ma Allah ya zo sai dai ba malami yau a lokacin kullun juma'a ina ga wannan salati sai na yi ni na ga duk juma'a abin da nake yin sai ina ga ko juma'a kafa dubu nake yi duk juma'a na je sallah da ina yin dubu ran da ba juma'a ban na yin ɗari ɗari ɗari ɗari ɗari haka yake tafiya wannan shine وتبتغي بها نور الجنات ونور النعيم to bai tsaya nan ba fa wa nuran nazar ila wajhihi al-karim Allah dalilin salatin nan ka yarda ga hasken zatinka mai karanci wujuhun yawma idhin narira ila rabbiha nazira wa ala alihi salatin ya tabbata ga alayen annabi ali jafaru ali aliyu ali akil ali abbas wa sahabi da sahabbansa wa sallama da aminci to ga salati kun ji kuma za mu yi ga falalan da yake cikin sa
wala iyalin shine iyan iya salati eh wannan shine iya salati wannan eh shine iya salati eh sauran da falalan shi eh a akwai an gama falalan wannan salatin a cikin to za mu kama da falalan salatin ga inda za mu kama falalan salatin yau ga shi ne eh daga nan ne ina biyu ina kuma sa lamba inda falalan za ci gaba da tafiya yawwa waye ga salatin nan Allahumma inni as'aluka ila akhiriha faqad haqiqa ra'aytu risalatin mun ga wata wasiqa mustaqilatin yar karama fi fawaidi daga fa'idodin wannan salati amma ana ambatan safiya sahibuha shi mai salatin ya ce da sunan salatin nan kurin ismul lal azam ismul azim sunan sa an ce salati ismul azim wannan aka sani lama kib ala ismul muwallifiha amma ba zai akan cewa ga wanda ya salatin ba wala allahu amma dai a tsammanin mu muwallifu salatin nafsa wanda ya wannan salati muna ga shehu ta iyu dini ne qala rahimahullah Allah ya ji kamala ya ga ya mana yace hadhihi risalatul azimatu wannan wasiƙa ce mai girma ya zukuru fi haka wasu ismin azam wanda daga ciki zai ambaci keɓe-keɓen sunan Allah mai daraja wa manafi'u da amfanoninsu wa tasrifatu da yadda ake tasarrufi da salati an sai baki da gaibi wanda yake da salati shine ma'abocin ƙudurin gaiba wa dariqu rijalil gaibi wannan salati ne na tafarkin sanin rijalil gaiba wasu waliyai ne qaddasa Allahu sirruhum Allah ya tsarkake sirrinsu al'azizu mabuwayi wafi daga cikin wannan salati fa asrarul ajiba akwai surruwari masu ban mamaki min a'zamul asrari kuma suna daga manyan surrori famina a gari wannan salati idza qara'tu kulli yawmin mi'ata marrati in dai kana wannan salati kullun kafa ɗari kullun kafa ɗari fa innaka tasiru min al-awliya yanzu zaka zama waliyin Allah in kana so ka zama waliyin Allah kullun ɗari kullun ɗari har Allah ya nuna ma'aran da zaka zama waliyinsa wai za ka rato kulli yomin alfu marrat in zaka dage dubu ne zaka yi salatin nan dubu fa inna hu tunfiqu min al-ghaibi ba wanda zai san ta inda Allah zai ciyar da kai kudin sai dai a ganka da kuɗi kana kashewa amma hanyoyin samun su to sai wanda yayi ka kudin sai dai ka zaro sababbi da ba muna yi ba kai haka ce na zo karatu na zo na sai ga kaman bandir biyu zan aje ce wallahi kuɗi yake yi aljani ne suke kawo masa haka ake wallahi wallahi haka ake bugawa yake sirri ne na sayin na rasulullahi tunda Allah ya bude min sirri na ku faɗi komai ma na ruwana yanzu an baka amsa ma kai talaka ya zan yin baka amsa ka je kai ta kama kaman ka ni dai ga yi da kuɗi na to ka ji sirrin kenan ai ka tsaya ma wai wai ma ya bata lokaci ne yo wai so suke su gane ta yinda ai duk wannan tambaye tambayen ganewa za a yi to na yi gaba kurin to dai gaji tun fi gumi da algaibi wani na a gada haka idza qara'tu li tadmir zalim azzalim ya addabi mutane ana karanta yi lailatu subti daren asabar alwar marratin marra dubu tara a jaban min halaki to wannan ko ban ba mutane izini ba saboda in dai mutum ba a zalimin bane kai to gaskiya yana da haƙƙi a kanka amma zalimi wanda ya addabi ƙasa ko wani musulmi ko ƴan uwanka musulmi na duniya to anan ne sai a tare a yi dubu Allah wannan azzalimin da ya damu mutanen nan Allah kai mana maganin sa dan rayuwa da ko gani tana da iyaka eh kar ka je lahira da haƙƙin wani a wuyanka rayuwar duniyan za ga bai fa'ida ba wani na ga haka lito tsiki kadawa ɗari idan kun ga masu yanke hanya yan fashi ta garawa ala kafi turabi an ce hanya nan da yan fashi to sai ka ebi tafi min ta ta kadame ka lisari in ka taka kafan ka na hagu ka dauke gurin ka dau kasan kafan hagun a hannunka kuma na hagu saba marratin ka toba salatin kafa bakwai wanda rabbi uluwi min jihatil adu sai kai haka inda makiyan sike sai kai haka ya gaji yana da min sace kafin ku je duk a mace zaka tadda su kafin ka je Allah ya gama aikin sa sai da na rasulullahi wa min da haka liradil aziki rayi idan wani abin ka ya bata wal aziki ko gujajjan bawa wal masruqi ko an ma sata wal manhubi ko an kwace ma kaya wal mustauda ko ka ba wani ajiya ya ki baka waddaini ko bashi duk ya dame ka ta garau kullu min saba marrati kullun ka dinga karanta kafa bakwai wata bida kullu marratin bi an tanwiya sawabuha li hadaratin nabi sallallahu alaihi wasallam idan irin wannan barawo ne ya dauke ma kaya ko wani ne ya ma sata ko bawanka ne gudu ko dabbanka ne gudu ko wani abinka ne bata ko ajiya ka bayar aka ki baka ko bayi ne ya dame ka to duk dai kun ji su to wannan za ka karanta kafa bakwai ka ce ladan Allah na bai wa halaran manzan Allah abin da za ka faɗa kenan wa alihi wa ahbabi da masoyansa da masoyansa ila rijalil gaibi wa sahabi wannan batu wa ila ra'is ga duk wani mai daraja wa anwi annaka tadimul fuqara wal masakin wal aitam shay'in min ala daga kai wannan kafa bakwai ka je sace kana yi ka sai ala ko san alawa ne kaɗan sai alawa sai ka duba almajirai kurin ka ba su sadaka almajirai za ka yi wa sadaka amma na alawa halawa wada ami inda husulul muradi kuma kana nan idan abin ya higo hannunka ka dafa abinci ka sadaka ko ka sai abinci ka sadaka sadakan alawa kafin ka samu abin da ka dafa idan ka samu abin sai ka yi sadakan abinci eh kun gane ko kuma kai malami ne aka ce ga kayan wani abu kaza bata kurin bakwai za ka yi to ba komai ka ce aje ai wane aje ai sadakan alawa sai kai bakwai yau gobe ma bakwai ji bakwai in sati yayi kurin ka kyale shi za ka ji ya ce abin da fa an samu an samu to a ji a dan sai abinci a ba almajirai ka zama shehun malami ka samu sirri eh shukran li rabbil ibadi anna nabi sallallahu alaihi wa alihi wal ashabi wal awliya ilahi ta'ala ajma'in fa innaka tahsiluhum muraduka bi izin da izinin Allah ka je sati sai abin ya bayyana wa min haka da haka an tagarahu ala bakurin luban ana karanta shi ga turaren luban zakar wa tabkaru bihi sahibul illa in an kawo ma turaren luban ba kai luban zakar ba to wannan luban din za a kawo sai ka tofa fatiya bakwai ismin nan bakwai fatiya bakwai wannan ismin bakwai duk wanda aka ce aljani ne jinni ne maita ne kowane irin bala'i sai ka ce don Allah ya turara masa wannan kuna turara Allah ya dauke bala'i nan gaba kai ma ka zama malami ma ma ka ne kowane irin jinya ne ba fa innahu yabra bi idnillah da izinin Allah sirrin wannan salati zai warke wa min hali waje rafi idan kana da wani mummunan ciwon kai wasu dai ko jiriya dame ka wala ma ko zazzabi war ramadu ko dindimi wa waje wal ainani ko ciwon ido wa shaqiqatu ko kuma shikirkiri tagrauhu alal ma'il wardi ka nemi ma'u wardi muka rarrun saba marrati a ma'u wardan ka toba ismin bakwai fatiya bakwai fi kulli marratin kowane marra wata da hannu bihi sahibil illa mai wannan ciwon ya dauka ya shafe jikinsa da ruwan ba shafe ba shafewa da fa innahu yu'adhi min sa'ati a taki ba barin lokaci kana yi kafin kamar gurin zaka ga Allah ya baka sauki jiri ne ya dame ka ciwon kai ne ya dame ka zazzabi ne dindimi ne ciwon idanu ne makwibiya ne ko menene ma uwardi zaka nema fatiya bakwai dan kadan ma ka nema fatiya bakwai su nan bakwai kurin a dau wannan maran lafiyan a shafe jikinsa a take ne ya kace min sa'atihi bi idnillah kafin ya tayi sai Allah ya tahi babu jinya kun gane ko fatiya bakwai ismin bakwai ko wa minha yawwa ai ai ai ai ai saba marrati mala fatiha wata dana bihi sahibul illa fa innahu yu'abi min sa'ati bi idhnillah wa min idza qara'tu sab'a marrati mala fatiha in dai ka karanci ismin nan bakwai da fatiha bakwai alal ma'i ga ruwa kowane irin ruwa yanzu maganar ruwan da muke idan ka nemi fatiha bakwai ka nemi ruwa haka kura ruwa ruwa safiliyan ba na kuma ka to fatiha bakwai ismin nan bakwai a ruwa wada hantuhu ka shafe wasa kaitu ala sabi illa kowane irin jin yayi damu mutum ko ba ma uwar dan ba kurin fatiha bakwai ismin bakwai to in dai kai mutumin ka tuba masa ya sha ka shafe jikinsa fa innahu yashfa bi atake hi ma zai warke wa mina ila durrul labani idan mace ta haihu min al adami ko dabba ne aka ce nono ne ya ki buga sai ka ce kama ruwa ka tofa fatiha bakwai ka tofa ismin nan bakwai ka bayar nonon zai biyu bubbuga wa kullu la hayawani ya qarawa ma'ul ayn kowane irin dabba ne sai an karanta masa ma'u in kowane irin dabba ne aka ce nono ya ki zuwa nemi ruwan idanuwa mai gudana ko ruwan koyi mai dan gudu ka tofa fatiha bakwai ismin bakwai za a gani kurin nonon ya saki eh ala wajhil arabi saba marrati mal fari wai suka a shayar da lil ma'muli wannan mai illan fa innahu yajri bi yanzu nonon zai gudana wa mina an yasqi liman bihi ta aqabahu akwai wani jinya da ake kinsa da ta'aƙiri ta'aƙiriyatun wani jinya ne wa isar al-bauli da tsare fitsari aw isar ko haihuwa ya gagara wa kullu zalika takunu qiratu sab'a marratin mal fatihati fi kulli marratin kama marra idan mutum an ce ga fitsarin sa yaki zuba ko kuma ga wani jinya daban wanda dai fitsari ko kayi abin da yaki fita cikin mutum ka ce a kawo ruwa ka to fatiha bakwai zaman bakwai ka bai ya sha mu anan mun yi kuma ta wani yaron na nabur ne saboda fitsarin da ya ƙi zuba jikinsa fuskan maladi ya kukumba a kawo ginan uban ya kai asibitin duniya ya gaga babu lafiya ya ka tofa fatiha ya saman bakwai yana barin nan kudin sai fitsari yaron sha kan ka cewa na abu saral a dalilin ka mutanen kafin hausa suka dinga zuwa mutanen birni suke zuwa wannan shi kun gane ko eh kuma mace ta zo na kuda ka towa fatiha ba ku yi sumin nan ba ku kurin ka jira ikon Allah ka gani eh wa kullu zalika takunu qiratun sab'a marratin ma al fatiha ti ko yawa fi kullu marratin kama marra sawa'un kana qiratu alal bakur ko a in ma a turarin ne ma dai bakwai ne fatiha bakwai sumin bakwai au dani ko shafa jiki au ma'i ko a ruwa ko a kulli ko kulli ne mutum yana ciwon ido ka towa fatiha bakwai sumin bakwai kai haka kun idanun ka sai kaga ka warke au marrahum au gaira zalika wa min an tagarahu ala isri ويأسم به المرير رأسه فإنه يذهب الأرير الأرير إذن أكوي مارور ko wani gurbin ciwo ko a kai ne wani guto a sa a tofa bati a bakwai a ɗaure gun da bandeji daga an kunce shi kenan waya sallai shifa wa ɗabi nan da nan za a samu waraka na ɗabi'a da kuma ruhani wa min ya shirabu inda launi lila idan mutum yana kwanciya barci yana munanan mafarki ya sha ya tofa fatiha bakwai isman bakwai ruwa ya sha ya kwanta daga nan ya daina wala fa zau ko yaro yana firgita cikin dare fatiha bakwai isman bakwai a ruwa a bahi ya sha zai daina wani siyano mutumin da ya ji karatu yana mantawa fatiha bakwai isman bakwai ka sha ka daina mantuwa ka daina mantuwa Allah wari kun nafsi ko ka ji kirjin ka yana fat fat fat kurin faduwar gaba ka sha da fatiya ba ka sha labari ko wajen sadr ko ka ji ciwon kirji na kwarfa ya dame ka fatiya ba ko isamin ba ko wani kiryahi ko wani abu ka ji ko falunji ko araki ko rajfan wa mina idza ka tawaja ala fi hannuti idan ka rubuta ismin nan in kana da kanti ka je alaya karata ya kantinka ta zahara alayhi dalawatu wal jimal hankalin mutane dukkan tunka zai dawo wata hawahun nuhusi gaba ɗeran mutane kantin in an zo kantin ba za a iya ficewa ba waya kasoro fihi albayu cinikayya kantin ka ba tsaya ba wal ribuhu wal barakatu kurin sai dai kaza waya ni dubu goma ne zama talatin wani ne ya kawo kuɗi Allah ne ya kawo Allah ne ya kawo shugaban duniya ne a wajen garba shugaban duniya wani na idza qaratu ala ayyi shay'in turidu bayo kuma idan kana so ka sai da wani abu ka kai kasuwa ka jarraba ka to fatiha bakwai ismin bakwai kurin akai kasuwa au zaujatu ko matan ka fahimta wai sirri fi ragabatu ko mace za ka aura ka towa fatiha bakwai ismin bakwai sai sa zama a duniya ba matar da ta kai da farin jini a zamanin ta wai zaharu alayhi ba hawo kwarjini zai bayyana ga matar ko ba zaura ce ta zo ta ce ma akar makalla wannan ya zo ya ta wannan kawo ruwa fatiha bakwai kin ga wannan kina sha kina fa in tabbata Allah kaman farin wata za a kalle ta ko husunu kuma Allah ne ya kara mata kyau wal jumali da kyau a take ba shi Allah zai kara abinsa ba jan lokaci ba haka haka da mutanen daluta ba an ya kuna lahul mulku alaina wa nanu ahaqu bil mulki wa lan yuta sa'atin min Allah kana inna Allah tafihu wa zadahu basdatan fil ilmi wal jism taki Allah yace bari mu kara masa tsawo da kyau aka tsara tsawon aka kara kyau wallahu yuti mulkahu mai insha to kaji kenan wa min idza idza arada ru'yatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam in kana so ka ga shugaba mafarki a salatin dai kila manami awul kururu ko annabi kururu alayhi salatu aw aratu an tasakira an tasabir an shi ko kana so annabi ya baka labarin wani abu bayan ka ga annabi kana so ka tambaye ya baka labarin sai bai da nan ba ka ga fa aw ta ta'allama shi ko kana so ka san wani abu ya baka wani fa'ida ka sani min ma yanfa fi duniya wala akhirah idan an baka abin ka samu jigo duniya da lahira yanzu shi za a gaya muku. Sadarau inda nomi miya ta mara in za a kwanta barci idari kurin. Dari za ka yi ka kwanta. Ka ce Allah ina so a mafarki na bayan na ga annaba akwai abin da zan tambaye shi. Kuma ina so annabi ya sanar da ni wani abu wanda zan rike duniya da lahira ya zai min garkuwa ka yi dari ka kwanta. Kamar ake to ka kawo sadaka. To ku ce Allah ya sa annabi ya so ni. abin da aka bari aka kama ai lallagowa ne duk wanda ya kama manzon Allah ya rike igiyan da lamfi sama laha sai da na rasulullahi to kaji fa yanzu nan fa kun ga sirrin da kai za ka ga annabi ya sanar da kai abu ko ya baka abin da zai zame maka umda madogara ko da in za a kwanta ka yi ɗari dan Allah wai zan tambaye kun taba jin wannan falala kan da aka aibe ku wannan da ka gani wallahi abin da yasa ko samu wannan kaunar da kuke wa annabi ne sallallahu alaihi wasallam yasa baka ga dole Allah ya zauna da ni ba wani ba wani ba wani har ka yi sai ne na rasulullahi ai duk mai kaunan annabi ai kullun ayi wa Allah godiya to Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri wannan yana daga wani abu kuma yau din naga wata aya malali yana nan malali to ku kira ku ga zai zai ba ku lara wani ya je nemo shi dawo mutum daya wallahi yau mafarkin da yau ne yi ina gaya maka to mafarkin ba zai yoyi ba sai da sanadi ina zaune a gidana kurin aka buɗe min wani littafi jiya waye wani yau duk waliyan duniya nake gaya malali da da na kira ka zan baka labari malali na ba nake duk waliyan duniya nace a cikin littafin naga hoton su kuma wallahi abin da aka min ruwa ne aka ɗebo aka ce aka kawo ruwa ga duk waliyan suna zaune da ga nake gaya malali aka ce wannan ruwan kai za ka tofa kuma maganar tofa ruwan yanzu ga ne aka ce ka tofa kunan tofa wanka aike su ya zo ne malali to bari in gama gaya mu kafin ya zo tukuna aka ce wannan ruwan kurin shi muke so tofin ka ake so da na tofa mutumin irin masu wazan nan ne na zamani ya karba ya ce kaga wannan ruwan yace duk abin da zan yi wannan tofin da kai da shi bayan nan naga wata mata aka ce ita ma ka tofa mata duk bukatun ta Allah ya bi kurin sai ake kamun maganar na tofa a ruwa na bayar na tofa eh wannan wata sirri ce kai da ban yi abin ba na ban tofa bai ina jimami ko to an kamun addu'a an ce fa sai kai fa sai fa ka tofa ni na manta yanzu ga kuma yanzu maganan tofa wani kuma ga nama a jarka Allah Ni ya dazu da kuka zo ji ne ki wai na ce wai na wanne ne ruwa. Ai ai kwaje na kakkaucewa. Dole. wallahi ne yake ce wai kullum sai dai ni zan tofa an ban ruwan kuma na ga abin yana ban mamaki kuma ga wannan aka ce gashi wani wani wali ne aka ce ɗayan sunansa wali zaure ko wali wali zaune ko zaure aka gaya min shi kuma ga hoton waliyin ga aduwar da ya zama waliyin ga aduwar da yake kai bari ka ji maganar malali zai gaya mu ka abin da ya faru kowanne wali aka ce ga addu'ar da zai iya tashi sama na'am yanzu ba mu yi maganar zuwan manzon Allah Isra'ila to kaga aka ce kowanne wali ga addu'ar sa na tashi sama kuma ga addu'ar sa da yake ya zama wali ya zama wali dukkan sako sanan ma mana gama kaf aka ce mun to ga wannan ruwan kai tofi ka ba mu
labai daga ga manyan mutane duka ne ni yanzu na tuba ka ce to fa kurin da na tuba mutum ya ce kaga wannan ruwan ya ce ya ce wallahi duk abin da zan yi da ruwan nan zan yi to yanzu mu ci gaba da bayani in yazo zai zai ba ku wannan in yazo kurin kun shiru ku sha labari dan na rasa wannan mafarki ta ina zai bayyana ya zo ne ya zo da ake da gaba da to ina ne inda muka tsaya nan eh za a yi ai ba mu gama bayi yawa yawwa kaji duk wanda yake so ya ga kowane annabi a mafarki ko ya ga kururu a mafarki ko ya tambayi annabi wani abu annabi ya bashi labari ko yana so ya san wani abu wanda zai amfane yi duniya da lahira to in zai kwanta ya yi kafa ɗari wannan ya kwanta ala ɗaharata da alwala musa gaba da alƙibla ta fuskar sai na kallon alƙibla wai kuna inda za su yi shehu mina ɗibi amma kusa da kanka dai kaɗan nemi turare da zan samu ne ka nemi wardi ko jawi ko ma wardi in ba wannan ka duba turare mai kanshi kurin kaɗan shashafa kuma kaɗan ajiye kusa da kanka shi sai na rasulullahi baya son wari in zai ka yake cewa duk wanda ya ci tafarma ya daina higa masallaci musu jibrilu suna zuwa eh annabi ba abin da yake so kan shi shi yasa ko halwa kai ga kar dakin ka yanke da turare to kana ajiye wannan auma a shi ba zalifa innahu tatamassala laka ruhaniyatun nabi a mafarkin sai ruhanin annabi ya zo maka ala misali ma kasatu misalin abin da kake nufi ala kadar isi da gurgudun daidai gurgudun ka idan ka kintsa ka sa fararen kaya a da alwala da tsoron Allah ku kwanta kuma za ga abin haka idan mutum sako-sako ne yanayin shirin ka yanayin abin da za ka gani ka gane ko ka kaga mutum sai ya alwalan sai ya kinsa ya sa turare ya gama na bulbulin sai ya kwanta ya yi ɗarin ya kwanta ya jira sakayya ai zan gan ku kun zo garin nan ba shiri amma fa zan riga ku Allah kare mana ai zan canza salon tafiya shirin ne da mannewa da gaske za a kama hanya shirin ne da mannewa ai shiri zan yi da gaske eh mana to ina ne ne eh wa alama salama ka zato qadar istidalika wa kullu ma qawda himmatuka duk lokacin da himman ka ya karu zada nishadul malikul ruhani nishadin malaikar ruhanan zai zo fi alimul kiyal al mudalaqu ala alimul malakuti wa tasiru tahaddisu an al ajabi in dai kai wannan darin wallahi sai dai ka dinga zance na ban mamaki kurin an yi kaza an yi kaza annabi ne yake sanar da kai ulumu sudur ilimi ne Allah zai dankara a kirjinka bima lam takun ta'lam abin da da baka san shi ba eh ai ta'alam min kitabu sudur na littafi da sidira zaka ji abin ma kullun rubuta maka aiki wai za a kalastu lillahi ta'ala fi zalika idan ka tsarkake niyyarka ala muddati 40 yawman in dai baka safa kullum za ka kwanta kai dari kullum ka yi ɗari kullum ka yi ɗari ya kace inda ka je arba'i na yau ka je kwana arba'in ka sha labari kullum dare za a kwanta talatin nan ka yi ɗari yau gobe ka wancan na ɗarin na kwana ɗaya ne kun ji bayanin idan kana so ka zama ka gawurta gawurta wajen son sai da rasulullahi a sa ka daga cikin barade masana sirri kana daga cikin kunuzul asrari wannan sai ka je kwana arba'in kana ɗari ɗari yadda muka bar a na kursi kwana arba'in da ɗaya to wannan kwana arba'in kai kullum za a kwanta kai ɗari fa innahu tanfajiru yunabi hikima yanzu Allah zai bude maka mabubbugar hikima a kirjinka ka ji ko mabubbugar hikima nan ake kiran sallah ko saboda gani yawwa la ilaha illallah man da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min kalbika a zuciyanka ala lisanika harshenka wa tasirin min ahalil kashafi in dai kana ɗarin ka je kwana arba'in in ana so a ce wali wani ba an masa kashafi ba to kana ciki in kana so ka zama daga wanda aka yi wa kashafi a to kana ciki watan sabigu bihi anwarul qulubi Allah zai Allah zai rina ka da wani haske na karbuwa gurin Allah to wannan haske daga ina aka ce min fuyuratir rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba na ce an faira ba to jam'in sa fuyurat daga cikin fairori baiwa baiwayeki na manzon Allah za a duba wani a gabje a baka wata ta masal lakal anwar nan da nan ne Allah zai misalta ma wasu haske bi kulli ma kafiya min al absar da abin da ya buya daga cikin zuciyar idanu kai Allah zai bayyana maka min al ma'ani na ma'anoni wal asraru da surrori amma idan irin wannan din fa yasa ka sani fakatim surruka ka boye dan kai da mutane ba za ku shirya ba idan za ka dinga faɗan abin da ya fi ƙarfinsu za ka faɗa abin da ya fi tunaninsu za ka faɗa abin da ya fi ƙarfin ƙwalƙwalwa to malam ya ce idan kana kwana arba'in ne fa za ka kai wannan gurin kullum ɗari ga ba yawa za a kwanta ɗari za a kwanta ɗari ka rubuta date na farawa idan kana yi ka je kwana arba'in to na tabbatar ma Allah zai buɗe ma wani wani irin falala da wani baye-baye na baiwa wanda gaskiya za ka danga faɗan abin da ya fice ƙarfin ƙwalƙwalwar mutane ran da ka ji irin wannan a zuciyanka to ɓoye sirrinka. Eh, faktin sirrik. Yanfazu Amurka lamarinka Allah zai zartar maka. Wala tafshil asrar. Eh mala alizo. Kada ka bayyana sirrorin. Fatamha. In ka ɓoye za a shafe ka daga diwan al'araru bayan Allah. A ina ka samo ka ne. Yawwa a cikin da zana ma bayanin mafarki? To ka faɗi mafarkin da na yi bayani a kansa. Da ƙarfi wai ba sa ji. Da ba ku ji.
Kai mafarki a mafarki Allah ya nuna ma wasu isa mai. Ta. Wanda ake cewa wannan wani waliye ne. Ta. Wannan isa mun wali kaza, wannan isa wali kaza. Aka kawo ruwa aka baka. Ka. Ka sa ke na ɗan dami na ɗan gudu kana. Na ɗan na. na gudu ne gudu ne yawa to shi ne aka kawo ruwa ce ake aka ce wannan ruwan kai za ka towa ismi a ciki aka ce wannan shine wannan ismin wali kaza wali zauri ko wali ba aka yi bayani wannan to daga nan ka towa ismi aka ce wannan ruwan duk wanda ya sha wannan ismin aka yi tofi duk wanda ya zai warke duk ko ne rikin yani Allah zai ba shi lafiya eh to kuma sauran ne arama sai mu
a baran da yau na ga ma cikin izumin na waliyan wanda kowane wali zai tayi sama yawa to wannan ɗazu na kiraye na gaya masa kuma aka ce aka ban ruwa duk wani jinya aka ce wanda na toba ruwan nan ya warke kuma yanzu magana da ake gaya shi ga ruwan kuma sun zo da karama Allah ya saka da wannan wannan yau zuwan nan da kuka yi ina tabbatarwa kun yi wa annabi salati kurin abin ya annabi yana so amma ku kashe da abin bari mu gama sai mu to an yi wa annabi salati ba da labari ba da labari ku zauna na wannan gaskiya salatan da'imatin kai an buje gaban ka ala kuma zama bi jawai mulki na ba buje eh ba ni labari eh bari mu ji gabajin nasa
da na je ni ina yi ina yi sai karan je yana gaba a wuce kwana uku ba ta sai aka ne ne mafarki Ta.
bayan na dawo daga sallar asuba eh sai ne mafarki a cikin da'irar da muke tar da la'ilil kairati na duka kamar nan mun tare mun yi da'ira na sai ake cewa daga ciki wani yake cewa wannan shine mai yi wa annabi salatin nan dubu dubu kullum na shine sai malamin wanda yake zauna kusa da mu he kamar firgita in yake kai ne kake yi na ce eh yace to ka ci gaba da yi na kar ka fasa Mm.
akwai alkhairi a gaba ka ci gaba da yi kar ka fasa akwai alkhairi a gaba na ta wallahi tallahi abin da ya gaya masa to ka tarar a tarar To, ba ba mu labari eh?
malamin Allah gafarta mu.
Allah ya ji Allah ya gafarta saka mu.
da Don malam.
to je wajensa nake mai da Allah ya saka da ke makaranta ta amma gaskiya na je ni a nan karatu yawanci ina yawan mantuwa ta shine yace mun to gashi zan baka wannan famu ta ka je ka rinka yi kullum in kai sallah kamsu salawatu din nan kowanne ka yi ka yi kafa goma sha ɗaya ka yi wa ƙurabi zulumin ima ƙurabi zulumin ima kafa goma sha ɗaya sai ka yi wa annabi salati goma sha ɗaya ta ya ce insha allahu ya ce Allah zai turo daga wannan sallar wannan abin da kake za ka samu wannan kuma Allah zai turo wanda zai fahimtar da kai ya gaya ma wani sirrin da za ka yi kuma ga hinan na ji ka faɗa ma
Eh, sirrin da za ka yi a kan lamarin to addu'an ne za gahi ya zo za ka tada ai na gaya ma kurin ku yi wa Allah godiya to bayan nan na ji wani zai magana akan salata na waye ce an yi to akwai Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan riba na warada an ashabihi riba riba na akwai wani bawan Allah a kusa da ni a kusa da gidana ta da na bashi na ce shi ma dai je ya dinga yi ta na tura mai tafsir ɗinka na kulhu wallahu ta ya ce ya kai kwana uku yana mafarkinka kullum ke mafarkinka Allah ya saka da alkhairi sai ya ce dan Allah rabar da yake nema in dai zan zo ni nan ta in zo mu taho da shi to dai Allah ya kaddara kuma yau shi yi tafiya yau Yau da safe.
abin ya fi karfin sa sai ku sai ku sai dai ga ayyuka zai ce ta ku to mu je ga ba ni labarin abin da ya gani akwai kulhu wallahu da nake da na bayi da ce je Ta.
zo na kulhu wallahu ta to gaskiya yana da kulhu wallahu sosai ma yana kulhu wallahu ya zo tahowa zai taho dab da kofar gidana yace ya ga wani haske ta kadirin alama haske ke ga rubuta la ilaha illallah muhammadu Muhammadu Rasulullah
da ya ga hasken yana kallon hasken yana kallon hasken ya ga wata bola ya buge da bola ya faɗi da ya buge da bola ya faɗi ya ga shugaba sayyidina Rasulullah da ya ga shugaba sai shugaba ya ce taso ya miƙo mai hannu haka sai ya tashi da ya tashi ma malam da ya kama magana take ta ruwan sai ya bashi wani wannan ya ce ka je ka wannan addu'ar ka dinga yi duk mai jinya hannun da naka dan taba ka shafa wajen ka tofa mai ya wace Allah ya yarda duk mai jinya malam wannan shi ne amma kuma ya ce in dai na zo in gaishe in gaishe ka sosai in ji in dai na zo in gaishe ka to shi ke in shi kun bai taɓa ganin ka ba amma in dai kwanta wallahi mafarkin ka an ce ga malama kuka da bena karatu a waje kaza sai je duba ya ga wade ne in ya je ga fuskar bawace ya sani bace kadirin alama shi ya wallahi ce mafarki ya musu kudu malam Allah ya saka da alkhairi wallahi kiran ji ba da fuskar wannan magana to wannan zuwan da yau kuka ga kun yi akwai wani sabab da musabbabi kuma zuwan daga Allah ne kurin Allah ne ya shirya a zo to sai waye kuma na ji wani da magana ni kuma akwai haka almajiri Eh, ai da mata kaga to bari ga mu wai da za su je ba sun aje motar ba laƙe laƙar laƙina min safari na haza na saba eh bari ga muku sirrin annabi Musa da zai je gun kururu ai neman ilimi ne to tafiyar da yake da alkhairi wahalar da aka sha hanyar bagara to yau din alkhairin ne za ku samu da yawa sai Allah ya dora wahalar yanayin alkhairin ai ba zai yi ba ba dalili to ni wa Allah godiya wahalar ma a matsayin ibada take to malam na zo kana so wala na ce Allah ne ya kaddara mai to wannan don wani ya daga ɗaya daga cikin wanda muka ce kar ya zo mu koma za mu koma ma waye ne tukun ya kusa to to muka yi tunanin cewa duk wannan da ya gani mala sai muka yi tunanin cewa sai na kawo shawara ta na ce to yanzu idan muka koma ba mu san abin da za mu yi karawa ya na fara gaya wannan kusa da kai ɗin.
ta ina fara faɗa he gamsu zan kira ta sai na gaya sauran hidima suka ce haka ne kawai mutum ta a bar kayan tafiya muka baro mota muka tawo kawo shi ne a yanzu da ana faɗa wa'annan kafin ana wai kawai yake na san na yi zuciya na taho da littafin mun taho mu hudu sannan suka biyo bayan mu su ba a yadda muka fara zuwa sannan suka biyo kai da waye da waye kai da waye ko kama hanya mu hudu muka zo mu Ina ne?
ga ɗaya nan ga ɗaya nan to sai da muka daga taho nan mun kuma zo suka yi sannan da yunkura suka biyo.
Kai, Allah Allah ya gyara da mutum wannan tafiyar mafarkinta ne kai kanka na yi mafarkin gahi mun shirya mun taho na mun taho har kamar rabi na ko wallahi sai na manta littafin nan ha ina yau a mafarkin ce musu su tsaya tsayar da suka yi na suka yi kamar zan yi fitsari ko na koma gida ɗauko wadda na yi wallahi na farka mala astaghfirullah wallahi mala to wannan lamari ya abin da za mu faɗa a nan kowa ya ji ga na kwana arba'in ɗin nan duk mutumin da yana yi to ga abin da Allah zai masa in kuma sau ɗaya kai abin da kake so sai ka roƙa wannan littafi kuma kuɗin sa bai wuce ɗari takwas ba haka ne to kowan ku ya mallaka kuma bayan wannan sai wata rana an samu kaman kwana arba'in ɗin kowa yana da hince to ku zo a buɗe muku wani bannin kuma Eh, a littafin za a tadda duk abin da yake bukata duk wani bawan Allah da yake san Allah littafin nan yawa annabi salati to saboda haka sirrin jawharatul kamali yana nan sirrin salatul fati yana nan sirrin salatin da ake wasai na rasulullahi aike yana nan eh akwai salatin da idan an yi shi su wayannan sun san shi zaka nemi kasa ka toba a kasa idan iska yana gabar ka ya- ka jefa iskar ka ce ya rasu ga yake na sai ya ji ya same shi a nan za ka aika wasiƙa in direct Inna Rasulullah. To za mu tsaya iya nan tunda an yi magana. To za mu yi addu'a kawo ruwan nan mu tofa. A kawo. Eh? Ai sun rage. Eh? Eh, ina zuwa. To bari bari bari karanta salatar shi. To aulan bismillahir rahmanir rahim. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم المكتوب من نور وجهك الأعلى المبدي الدائم الباقي المكلد في قلب نبيك ورسولك محمد وأسألك باسمك الأعظم الواحد بوحدة الأحد المتعالي عن وحدة الكم والعدد المقدس عن كل أحد وبحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تصلي على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود صلاة تثبت في قلبي الإيمان وتحافظني القرآن وتفهمني منه الآيات وتفتح لي بها نور الجنات ونور النعيم ونور النظر إلى وجهك وإلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم نعم